عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغور الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗe ma wannan masallaci mai albarka da ke garin kwalfa inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka na ramadan yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan na shekara ta 1447 ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da 28 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya a wannan shine darasi na bakwai a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul baqara kuma mun kwana kan aya ta 251 za mu tashi aya ta 252 wadda mala ya karanta to shine Allah subhanahu wataala yake cewa tilka wato alqisas isoshin gamin akhbaril ulufi wato na labarin mutanen nan dubbai wa taluta da kuma labarin taluta wata buta da labarin akwatin nan da ta sauko domin ta bayyana gaskiyar cewa ɗaluta shine sarkin da Allah ya zaɓa wani hizamil jababira da kuma yadda Allah ya tarwatsa runduna wa qatl dawu da jaluta da yadda annabi dawu ya kashe jaluta ayatullahi ayoyi ne na Allah na tuluha aina qussuha muke karanta su gare ka alaika ya Muhammad gare ka ya kai annabi Muhammad bil haƙƙi da gaskiya bil wajahil mutabiqu wato ya dace daidai da huska wadda ta zo allazi la yushakku fihi wanda ba su shakku sune ahlul kitabi ma'ana ahlul kitabi yahudu da nasara wa arbabit tawarikh da kuma masana tarihi duk sun san haka lamarin ya faru wa innaka laminal mursalina kuma haƙiƙa kana cikin manzanni shehu abdullahi ya ce lamma ukhbirta biha lima ukhbirta biha wato cikin abinda an ka baka labari min ghairi ta'arrufin ba tare da ka san da wanga labari ba wastima'in ko ka saurara baka taba jin wanga labari ba amma ga kana bayar da shi wata akidu bi an wato karfafawa da Allah ya ce wa innaka wa ghairiha raddun raddi ne liqaulil kuffari ga zancin kafirai lahu da sun ka ce ma annabi lasta mursala wai kai ba manzo kake ba domin an samu kafirai suna cewa annabi Muhammad ba manzon Allah bane to sai Allah ya rantsuwa ce wa innaka laminal mursalin haqiqa wallahi kana cikin manzannin Allah to shine yanzu aya ta gaba Allah zai bayyana manzannin nan da ko matsayin su yace tilka rusulu
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وعيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
to shine sai Allah subhanahu wataala yace tilka ai isharatun ishara ne ila aljama'ati almadhkura zuwa ga jama'ar da anka ambace su su haƙi su fi surati a cikin sura ma'ana tun daga ƙisar annabi ibrahim da kuma kissar da ta gabata awil ma'aluma ko ko kissoshin da an ka sanar lin rasuli alaihi salam wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tilka rusulu wadancan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashi akan sashi ma'ana ba darajar su guda ba wani annabi yahi wani annabi daraja aw tilka mubtada'un war rasul khabaruhu war rusul khabaruhu wato tilka sai ya zan mubtada ar rusul kuma sai ya zan khabarin sa wa al istighraqi cewa kuma ar rusul alif da lamun domin ya nuna dukkanin manzanni kullum biman qabatin kowane daga cikin manzo shi na da tashi daraja ba irin ta wani ba ya dauke shi kenan wato ainihin bi taksisin sai zan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kenan wanga manzo yahi wanga annabi ta wani bangare shi ko yahi shi ta wani bangare amma an ka dauke shi listigraf to yana nuhin wato faslu lin tabdili lalle akwai wanda sun yi wasu don haka manzannin ma Allah Allah bai su dai wallanta na ku mutane dole cikin mutane wani yahi wani wani ya yi wani ilimi wani ya yi wani ƙarfi wani ya yi wani kuɗi wani ya yi wani hankali haka ne Allah ya mutane daban-daban minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda ya magana da Allah ka Musa kamar annabi Musa wa Muhammad da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa rafa'a ba'dahum ay Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya daga sashi bisa ga sashi kamar annabi Muhammad ya yi kowa daraja darajatin wato darajoji bi darajatin aw za darajatin wato Allah ya daga su ta hanyar darajoji ala ghairihi akan waninsa min wujuhin ta huskoki muta'addidatin daban-daban umumud da'awati ila al-kafati daga cikin fifikun da Allah ya fifita annabi Muhammadu da shi an aiko shi ga duniya baki dai su ko annabawa an aike su ya zuwa ga yankunan su dai wa khataman nubuwata bihi kuma an cike annabta da shi baya ne babu wani annabi shine annabi na ƙarshe wa tabdilu ummatihi ala sa'iril umami kuma da fifita al'ummarsa akan sauran al'ummomi shi ma wannan daraja ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal mu'jizati hakanan da mu'jizojin da sun kawaka daga hannu ne al mutakathira wadanda adda yawa al murtaqibatu ila al alif wanda mu'jizojin nan sun hidubu wa akbariha amma mafi girman mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ita ce alqur'ani li'annahu almu'jizatu albaqiya domin ita ce mu'jizar da ta wanzu ga duniya wal fada'ilul ilmiya da kuma falaloli na ilimi wal amaliya da na aiki alfa'ita waɗanda sun ka tsere ma duk wani aiki domin al'umma annabi ne za a ce lailatul qadari guda ta yi wata dubu ma'ana ka shekara dubu wata dubu kana ibada wanda apromisitiri wata dubu sun ta sama shekara 84 to wanda ya tsayi wallahi lailatul qadr daga isha'i zuwa asuba ya hika kai wanda ba al'umma annabi da shekara 80 na ibada kaga wannan fifiko haka na a ce wanda ya azumci ramadana kwana 30 an gafarta mai duk zunuban da yayi kamin haka a ce duk wanda ya azumi uku ko wani wata za a bashi lare ya azumin wata guda kaga wannan ba karan falala bace wakila wasu malamai sun ce al-muradu bi ba'dihim abinda Allah ke nuni da yace wa ya fifita sashi akan sashi jami'u ulul azmi min rusuli wato su ne dukkanin annabawan nan guda biyar su ne Musa annabi Muhammadu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuhu kamar yadda yazo a cikin surori irin suratul ahzabi da suratul shura wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam to waɗannan annabawa su ne Allah ya ce mun fifita sashi akan sashi to suna yaka nuhin ya fifita bisa ga saura yasa malamai sun kace kana da damar ka ce annabi Muhammad annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sun hi kowa annabi Nuhu to bayan su kuma ba za ka ce annabi Ishaqa ya yi annabi Isma'il ba ko annabi Zakariya ya yi annabi a'a su dangane biyar sunan su ya tabbatar da sun hi kowa amma sauran annabawan to sanin wanda ya su fifiko bisa ga wani Allah ɗaya adda wannan sani sai dai dukkanin suna da matsayi a gurin Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba annabi Isa al-bayyinat hujjoji da kuma ujuzoji masu ban mamaki ka ihya'il mauta kamar rayar da matattu bayan sun mutu Allah ya ba annabi Isa damat yana iya taɓa mamaci ya ce da izinin Allah ya tashi sai ya tashi wa ibra'il akamahi da kuma rayar da ainihin makahu wanda an ka haifa da makautaka domin wanda an ka haifa da makauta ya yi wahala waraka shi wanda makauta ta same shi da baya to ana iya magani a samu nasara amma wanda an ka haifa blindly bai gani to shi warkar da shi shi na da wahala ko ga likitoci shi na ba su wahala wal abarasi hakanan da kuturu mai ciwon zahi duk annabi sa ya taɓa fata ta ce da izinin Allah ka warke zai warke wa'ayyadnahu ay qarrabnahu ay qawwaynahu mun karwahi annabi Isa bi ruhil qudus da malaika Jibril duk inda yake taya tare da malaika Jibril shi Jibril shine Jibril ne Sheikh Abdullahi yasiru ma'ahu yana tahiya tare da shi haisu sara duk inda ya tahi wa khassasahu bi dhikri li ifraqil yahudi to misa Allah ya ambaci annabi Isa ya kebance shi da ambato sabanin sauran annabawa anan yaji shi abdullahi ai kaga da yace ya fifita sashen wanzanni akan sashi sai ce haka nan mun ba isa dan maryam ainihin hujjoji da mu'ujizoji masu ban mamaki duk sa ambace shi dai kebace shi da ambato ba don ya kowa ba li ifratil yahudi saboda yahuda sun haihaye fita haƙirihi ga walakanta shi don Allah ya wa yahuda radi domin yahuda ba su annabi isa sabani suka yi tsakanin su yahudu da nasara ba su shiri ko da christians ma'ana kristan da kuma jiyu su ne yahudawa ba su shiri amma saboda musulunci sai sun ka haɗe kansu sun ka nuna kamar tare suke amma kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ga maciki haka nan ko yanzu din ba su shiri yahudawa ganin suka kiristoci batattu masu bautar kwaros duk su yahudawa ba su bautar kwaros yahudawa sun yi kusa ga tauhidi bisa ga nasara an fahimta ko ba su shiri suna zagin annabi isa suna zagin maryam alaihi salatu wassalam to shi yasa Allah ya ambaci annabi isa nan don ya nuna musu shina da matsayi wan nasara haka nan ya ainihin domin nasara fi ta'zimihi yadda suka girmama shi do anun duk abin da kuka yayi kuko kristoci ba da iyawa tina da izinin Allah na yi walau sha Allahu da Allah ya so hadan nasa jami'a da ya shirye da mutane baki dai maqtatala da ainihin ikhtalafa ba su yi sabani ba li'annahu sababuhu domin sabani shine dalili na yaki wato da Allah ya so maktatalal ladina min ba'dihim waɗanda nazo bayan waɗannan annabawa ai ba da rusul bayan manzanni min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji sun je musu da ba su yi sabani ba inda Allah ya ga dama da babu sabani ga duniya da kowa musulmi ne amma haka Allah ya tsara duniyar fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir domin wasu shiga wuta wasu shiga aljanna don haka muna gode ma Allah da ya shirye da mu mun ha gane abin da yake so ayi mun ha gane abin da abba so ayi mun kabi musulunci addini ne Allah ba mu iko walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani inda Allah ya so to da ba su yi sabani ba amma sun yi sabani bi mashi'atihi da mashi'arsa haka ya so thumma bayyana al-ikhtilaf sannan sai Allah ya bayanin sabani fa qala sai ya ce fa minhum man amana daga cikinsu akwai wanda ya imani ai sabata ya tabbata ala imanihi akai imaninsa wa minhum man kafara cikinsu akwai wanda ya kafirce kan nasara kamar nasara su ne kiristoci ba'dal masihi bayan annabi isa ya wuce walau sha Allah da Allah ya so maktatalu da ba su yi fada ba sun kai yaki juna ta'akidin wannan magana ce da Allah ya karfafa ta domin can ya ci maktatala nan kuma sai ya sake cewa maktatalu walakin Allah sai dai Allah ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da ya so min tawfiqi man sha'a ya datar da wanda ya so wa khidlani man sha'a ya tabar da wanda ya so wa fil ayati a cikin wagga aya inji shehu Abdullahi Gwandu dalilu akwai dalili ala annal anbiya cewa annabawa mutafawutatul aqdari wato matsayinsa daban-daban na wani annabi ya wani ya juzu tabdilu ba'dihim ala ba'din ya halatta kace wani annabi ya wani amma inda hujja lakin bi qati'in wato yanki kace annabi wani annabi yayi wani amma ba za ka ce annabi wani yayi annabi wani ba sai da nas sai da nas makinin zikirin ambacin sunan annabi wani a ce ya shi kuskure da sai da nas yawo ba za yanzu misali ina ce annabi lut yayi annabi zakariya banda hujja amma ina iya cewa annabi musa yayi annabi zakariya ina iya cewa annabi isa yayi annabi zakariya saboda an samu nassin da ya nuna sun yi to haka ga sha'anin sahabbai kana cikin sahabbai an ce a khulafa ar-rashidun sun huku abubakar ya hukuwa sannan umar sannan usman sannan aliyu wannan duk akwai hujjoji akai haka ibnu taymiya ambata a cikin aqidatul wasatiyya yace ittafaqa ahlus sunnati wal jamaa gaba ɗaya ahlus sunna wal jamaa sun yi ittifaqi ala anna abubakarin abdalu yace abubakar ya fi kowa summa umaru sannan sai na umar summa uthman summa ikhtalafu fi usman wa ali sannan ahlus sunna sun ka samu sabani wasu sun ka ce aliyu sun ka ce uthman amma dai rajihi sun tafi akan Usman ya haifar da bisa ga Aliyu sannan sai ahalu badar waɗanda sun ka zo yakin badar sannan sai waɗanda sun kawo annabi mu baya a ƙarƙashin ice su mutum dubu da ishirin da wani abu sannan haka haka to daga nan ba za ka ce ga wanda ke wani ba in wani sahabi na bai shiga cikin waɗancan categories ba to sai dai ka ce shi ma shi na da tsara to shine nan shehu abdullahi ya ce wa annal hawadith bi yadillahi kuma ga aya ta nuna cewa duk abin da ka faruwa yana ga hannun Allah tabi'atun mai bayani li mashi'atihi ga mashi'a Allah khairan alkhairi ne kana da ya kasance au sharran ko sharri duk abin da ka ga ya faru ga duniya da iznin Allah sai dai da wata hikima ta shi ko ka sani ko baka sani ba imanan na imani ne au kufran ko kafirci duk abin da ka gani to Allah ya kaddare ya faru shi yasa ya faru ba wai ya faru bane alhalin Allah ba ya so sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kun kai imani anfiqu ku yi ciyar fi sabilillahi wurin daga addinin Allah fi wajibin ga sadaka ta wajibi kamar zakka aw ghairihi ko wadda ba ta wajibi ba mimma razaqnakum daga cikin abin da mun ka azurta ku min qabli an ya atiya kamin wato ainihin an ya atiya yawmun wani ne shi zo la taqdiruna fihi ba ku samun iko a cikin wannan yini ala tadaruki ma farattum fihi wato ku cimma abin da kun kai sakaci a kai nai ku yi sadaka tun yau ana buƙatar sadaka kamin ranar alkiyama da ba mai buƙatar ko sisi wal khalasu ku tira min azabihi daga azabarsa ta wannan yini li'annahu domin shi wannan yini la bai'un babu cinikekeniya fida'un ai babu hansa fihi a cikin sa fatahsiluna bihi ma tunfiquna balle ku samu abin da za ku sadaka da shi aw taftaduna bihi min al'azabi ko ku yanta kanku daga azaba wala kullatun ko babu ainihin soyayya abuta wannan yini sadaqatun ai abuta tamfaɓa da za ta amfaninku hatta tu'ina kuma alai hatta taimake ku akai akhilla ukum wato yan uwanku a wannan rana ba su taimakon kuma ba ku ciniki ba ku sai ba ku sai suwa wala shafa'atun ko babu ceto wannan rana in baka yi aikin da ya addire a cece ka ba bi ghairi iznihi babu ceto da in ba da iznin Allah ba fatattakilu ala shafa'in tushfa'u lakum balle hakku dogara da ceton da za a yi muku kaji shehu abdullahi shi da haka wada haka haka babu wani wanda zaka dogara wa shi ce ka gobe kiyama kai ta ta'asa ka gobe ka ce wai ai kai ka dogara da waliwa ne shi Abdullahi ya ce ina fa tattakilu balle ku dogara ala shufa'in akan wasu masu ceto to shufa'u lakum da zasu ceto yawmal qiyamati ranar alqiyama qara'a nafi'un wa ibn amirin wal kufiyuna bi rab'i thalathati wato ainihin sun karanta wala qullatun wala shafa'atun an gane wabnu kathirin wa abu amrin bi fatiha wasu ko sun karanta la bai'an wala khallatan wala shafa'atan duk sun karanta wal kafiruna kafirai billahi waɗanda sun haka kafirce ma Allah aw bima furida alaihim ko sun haka kafirce ma abinda an ka farlanta musu na aikin alkhairi humuz zalimuna su ne waɗanda sun ka zalunci kawunan su ai an fasahun su ne waɗanda sun ka zalunci kawunan su bi tarkihim wato da barin yin aikin nan da an ka umarce su atta qadima li yawmi hajatihim sun ka gabatar da yin sadakoki domin bukatar su ga wannan rana ta alkiyama to shine ɗaya daga cikin magabata katara yake cewa alhamdulillahi alladhi qala godiya ta tabbata ga ubangijin nan da yace wal kafiruna humuz zalimun bai ce az-zalimun humul kafiruna ba don ya ce az-zalimun humul kafiruna to wa bai zalunci kai ne ba da kenan kowa kafiri ne amma sai Allah ce duk kahiri azzalimi na bai ce duk azzalimi kahiri na ba na'am don abin da azzalunci shine ga ka kana iya aiki alkhairi ka ki sai ya wuce kai ta da na sani wani ba Allah ya tawace da Allah an taimaka min da 200 ɗayan sai ya suga sai ka ce kai wallahi ni ban ban da sai ya wuce sai ka lalaba ka ce kai inda fa na ba shi wa kai ya kuma sai ka ki ba su wa to ka zalunci kanka kai kan zalunci kanka ko ko kana iya tashi kai na fila raka abi sai ka hito ana sallama sallah kai tsuhud kai ta waje ai ta surutu da kai makin ka tsaya mintin nan biyu zuwa uku zuwa biyar kayi na fila ka raka abi an rubuta maka lada ka ka zalunci kanka shi yasa Allah ce wa sun ma'aura sanar kitabul ladina safaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi ciki akwai mai zalunta kai to ba dole sai kaya wata ta'asa aka zalunci kanka ko aiki alkhairi addini kai ka ki to shi ma zalunta kai na to sai Allah ya ce mi gaba
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
kamin mu tafi gaba ayar ga tana da matukar girma cikin Qur'ani can gaba shi Abdullahi zai faɗa mana ita ce mafi girma aya cikin Qur'ani kusan darasi biyu mun kai mata a famfo muna tafsirin ta saboda abubuwan da a cikin ta babu aya da ta siffanta Allah ta nuna girma ne da buwaya ta irin ga aya wasu malamai sun ce mala'ika dubu saba'in na rakko jibrilu ran da za a wahayinta sannan tana da matsayi tana da falala duk wanda ya karanta ta kowace bayan sallar farilla to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zai hana shiga aljanna sai dai in bai mutu ba sannan duk wanda ya karanta ta in zai kwanta bacci to bai gushewa mai kariya daga wurin Allah yana tsare da shi har ya waye gari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Hurairah ya kula da dukiyar zakatul fitri cikin dare sai abu hurara ya kama jin makwainiya cikin sto ɗin da an ka aji abinci ko da hito sai ci karo da wata halitta kamar mutum wani dattijo haka yana makwainiya sai ya riƙe shi ce an kai ka zo ka buɗe ston mutane sai ce yi hankuri tsanani na ya sa ni ni taho ni buɗe kayan mutane ni ɗibi abinci gane da iyali ba ni da abinci sai abu hurara ya ƙyale shi sai ya tahi da iso abu huraira sallar asuba sai annabi ce ya hunka da abokin ai, mutumin kaje bakon kaje da kai sai annabi sai abu huraira ce ah ai ko kaje kaje da mun kai annabi sai annabi ce lalle zai dawo zai dawo abu huraira ce to sai ko nisa lalle zai dawo da annabi ya ce min zai dawo rana ta biyu da daddare abu huraira ya fake ki kwana yana na sai jin kuina cikin daki sake hitowa ya ɗebo abu sai ce aka yi ba Allah je mun yi magana da kai ka ce kaza kaza na kyale ka lalle sai na kai ka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to Allah kai hankuri wallahi ban kara ko yanzu kaji kaji yadda Abu Hurairah dai ji tausayi ne sai kyale shi da yaso Abu Hurairah da asuba wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi saki ce a kun kai da mutumin ka na jiya bakon ka na jiya Abu Hurairah saki kwashi labari faɗa ma Annabi Annabi ce lalle zai dawo kaga wannan akwai mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a faɗa mai aka ce ma fa'ala asirukal bariha ya hun kai na mutumin naka jiya ga rana ta uku yace to yau kan ƙaryar ka ta ƙare ƙaryar ka ta sha ƙarya kai ma tsayo sai na kai ka inda manzon Allah sai ce ya hankuri ban ƙara da yau kuma in ka sake ni zan faɗa maka wata falala wacce falala ta yace akwai wata aya cikin Qur'ani duk ka karanta ta duk zahakanci da ni da makamanta na da duk wani shaidanin mutum da aljani Allah zai tsare ka daga gare shi Allah ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha Abu Hurairah ya sake shi ya to inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da aminci sabbata gare shi ya ce "Hon kai da mutumin kajiya ya ce annabi kaji kaji amma kuma ya ce me zan zai faɗa min wata aya cikin Qur'ani kaji kaji yadda ya ce annabi ya ce lalle yayi gaskiya amma zabgege makareci na da hakan ne Allah shi ka ko sako da wani haka tattauna a tsawon kwana uku Abu Hurairah Abu Hurairah ya ce a ya ce to shedan na mahallin shahid dai wagga aya tana da matsayi hakanan wagga aya ta kunshi siffofin Allah duka ta kunshi tauhidul uluhiyya ta kunshi rububiyya ta kunshi asma'u was sifat wanga tauhidi duk wanda bai san shi ba ya kade dole ka san wanga kashi categories na tauhidi guda uku abinda tauhidul rububiyya shine yadda da cewa Allah shi ya halitta gaba ɗaya babu wani wanda ya halitta in ba Allah ba kuma babu wani wanda ya kama ma Allah wurin yin halittar sama ko ƙasa ballanta na halittar mutane sannan Allah shi hakula da su duka babu abin da ka faruwa cikin su fati yana sani babu abin da zai faruwa fati ya san da faruwa ta kamin shi faru kuma in ya faru ya zai kasance ya zai faru sannan na uku yadda da siffofin Allah duk suna ko siffar da Allah ya ambaci kai ne da ita to ka yadda ka yadda iyakarka kai imani Allah ya ce yana kaza ko ya yi kaza ko yana wuri kaza ka yadda ba tare da cewa ga yadda yake ba to shi a ƙil ahalus sunna wal jama'a to shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa shi ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi ai la ma'budu bi haqqin fil wujudi babu wanda ya cancanta abota mai a cikin halittu illa huwa sai shi alhayyu rayayye adda'im wanda addawama mai albaqa'u wanzaje alladhi la yasihhu lahu wanda ba shi inganta gare shi an yutta safa bi jami'i sifatil uluhiyya wato ainihin dawamami wanda alladhi wannan da yasihhu lahu ya inganta an yatta sifa ya sifantu bi jami'i sifatil uluhiyyati da dukkanin sifofi na ilahantaka wa rububiyya da zaman sa ubangiji alƙayyumu wanda yake tsayayye Allah ba shi buƙatar komi gurin kowa kowa ke da buƙatar komi a gurinsa albaligu fil qiyami wanda ya kai matuƙa ga tsayuwa da kansa bita da biri khalqihi wurin jujjuya halittarsa fa yaqulu man qama bil amri idha hafizahu wato ainihin ana cewa abu ya dogara gare ka in ka tsayu da al'amari ka kiyaye shi don haka kowa ya dogara ga Allah la ta'khudhuhu sinatun an gaji ba shi kama shi an gaji bai kama Allah ainu asun shine an gaji wa huwa futurun wato gajiya hakawa an gaji shi ko Allah bai gaje balle ya an gaji eh abinda ka sababa an gaji to ka gaji kana bukatar mi ai ka ce an gaji daga gajiya ya taqaddamu noma shina gabatar bacci an gaje ka fara tahuwa kamin bacci inda shehu Abdullahi wala naumun haka nan ballantana bacci ba shi kama Allah halun ya aridu lil haiwani domin aka ce ma bacci ya ce bacci wani hali ne wanda ke gittumar dabbobi don haka ma dabba kake ƙur'ani wurare daban-daban inda yake rida adam dabba wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum huwa as-sami'ul 'alim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وهكا دكنا أدب دباني هاكما haka biology suka ce su ma biology malam biology sai da suka ce akwai sexual and asexual ga ballan jami'ar nan likitoci saboda ko ɗanan dabba ne amma famin hummin yamshi a lari jilaini akwai mai kafa biyu da kai mutum da zakara ka ga irin nau'in kura inna lillahi famin hummin yamshi a la arba'in akwai mai taya saman kafa hudu kamar sharu da raƙumma da awaki famin hummin yamshi a la batsani akwai mai taya kan ciki ne kamar maciji ka ga dai dabbobin nan shehu abdullahi ya ce halun hali ne ya aridu lil haiwani da ke gitto ma dabbobi to mi ka sabbaba yin bacci yace ministrika ya asabin dimagi wato a lokacin da jijiyojin da ka gudanar da wato ainihin lakka sun ka gaji to lokacin na ka daina son shiga scientific approach harkar lahiya wato lokacin da eh, bargo ya gaji da circulating na min rutubatil abakhira almutasa'ida wato daga abincin da ka ci shi ka sabbabawa don shi duk abubuwan muna da alaka da abinci don shi za ka ga wanda ya shahura sai kwana wanda da ya ci abinci ya ƙoshi sai kwana to shi yasa aka son kai ƙwarin hana kanka in ka ci abinci ka ci gwargwaro sai ka tashi ka yi aiki bi haisu taqiful hawasi zahira anil ihsasi ra'asan wato ta yadda gabobin jiki za su bayyana aiki da lokacin da ka natsar da da ka kwanta ai shi yasa in kana kwanta sai magana bacci saboda hannunka ya ba aiki kafa ta ba aiki komai naka kwakwalo ka ta zo to ita ma in bata ba aiki ba ka kwana duk inda kana ta tunani baka yi bacci an fahimta ko wata kadimun sanati alaihi wa in kana kiyasul mubalagati yakshuhu li ra'ayat tartibul wujudi wa jumlati la ta'khudhuhu nafyun korewa ce an gabatar da cewa an gaji don shi gawar ta huwa nafyun litashbihi wa ta'kidun li kaunihi hayyan qayyuman wato ya ƙara tabbatar cewa Allah alhayyu ne rayuwar da ba mutuwa ba ko bacci ba ta yi tauba don haka in kaji an ce Allah alhayyu na ba irin rayuwar ka wallahi Allahu akbar eh in kaji an ce Allah na da ha- hannu yadu Allah na da hannu Qur'ani ya faɗi haka hadisi ya faɗi haka to ba irin hannunka ba yadda kai yadda Allah na da rayuwa to shi na da hannu Allah ya faɗi haka amma sai ka ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi da haka ahlu sunna suna tsaya inda Allah ya ambaci kai ne duk abin da ba su bai ambata kai ne ba za su faɗa ba in kun ambata to za su faɗi yadda ya ambata na sai ce mi أين فإن من أخذه نعاس أو نوم كان معقو- مع- مع- معوق الحياة قاصر الحفظ والتدبير إذا أكتي الله yana bacci ko an gaje to kenan za a samu lokacin da ya kasa daga kula da halitta tai Allahu Akbar shi ka nuna maka ba a kiran wani wali don bacci ya kai yana kwana yana ci yana mutuwa yana tsuha amma shi Allah alhayyu ne alladhi la yamut wa tawakkal ala hayy ala alhayy alladhi la yamut kuma la ta'khudhu sinatun wala nawm bai bacci bai angaje koyo shi active Allah yake yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an Allah ce da sama da ƙasa don roƙo ne aka kullun cikin bukata ake gare shi koyo shi cikin aiki Allah yake babu ran da Allah ka ta bari shi huta ibnu kasir ya kawo wata kissa mun karanta ta yace wata rana annabi Musa ya dan darsa ga rayuwa ta kasa Allah ya hima duk abin da ka darsa ba ta kafa ka furta ba amma shi ma kai kokarin kawar da tunanin game da zatinsa ko wani abu game da shi annabi musa ce to wai allah na bacci cikin rayuwa ta shikenan sai allah tura mai mala'ika ya bashi amsa practically sai an kace ku karu da ta ne dauki kwalba guda biyu ka rike guda nan ka rike guda nan annabi musa ya rike kwalba guda nan ya rike guda nan an kace to so aka ka rike su daga nan zuwa sahi a gani ana nan ana nan tun musa na ya fara gajiya ya mai da guda na ya aza don shi rike suri guda ya ji sauki ya mai suwa nan kai an gaje fara dauka da can ya saki kwalabe sun ka fafashe sun ka faɗo sun ka fashe sai mala'ika ce mai to in allah ya bacci irin yadda kai ko so guda to sama da ƙasa don rugujewa za su yi. inna allah ya wasu samawati wal arda anta zula shi ya rike da su kuma bai gaji ba la ilaha illallah wallahi Allah subhanahu ta'ala ba karami bane mabuwayi ne cikin zatinsa da aikinsa da siffofinsa wali za ta raka al'aqibu fiha wa fil jumlati allati ba'daha a jumlar da ta zo bayan wannan aya wato bayan cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sai ce lahu ma fis samawati duk abinda a cikin sammai wa ma fil ardi da abinda a cikin kasai nashi ne takarirun tabbatar suwa ne liƙayyumatihi ga zamansa ainihin jagora jagaba ga dukkanin lamura wahtijajun ala tafarrudihi bil uluhiyyati kuma kawo hujja ne daga cewa shi iya cancanta abota ma man zallazi yashfa'u ay la ahada yashfa'u shi amana ce babu wani wanda ka iya ceto inda hu a guri ne illa bi iznihi sai da izini ne babu wani wanda zai sa riga mai aljihu dubu saba'in shi shige cikin aljanna ba a gani ba babu shi wallahi babu shi man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni duk wanda kaga yayi ceto wurin Allah to Allah ya bashi izini yana da kyau mutane su gane wannan yanzu jama'a mun yi sallar la'asar kenan wani ya tashi ɗi abinda suka cewa jama'a ku taimaka min don annabi muhammadu sallallahu alaihi ku taimaka min don annabi muhammadu gaba ɗaya wacce da Allah cikin lamari ku lura ai ko dai ya kiya shi ce don Allah ro annabi wagar aka yaki da mutane amma gaba ɗaya ya cire Allah babu Allah cikin al- a taimaka mai don Allah haba jama'a wallahi Allah bai yarda da shirkawa Allah sai da ce ma annabi ya ce wallahi walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika an yi maka wahayi da annabawan da sun ka zo cikin qur'ani ayat ga take la in asharakta in kai shirka ka hada ni da wani wurin bauta wallahi la yahbatu na amaluka sai aikin ka bace gaba ɗaya wala takunanna min al-khasirin amma yau ya ma cire Allah gehe gaba ɗaya ba don Allah za a taimaka ba don annabi to me bambancin ka da kirista wanda in zai kira faɗuwa ya kire Jesus Ah, Jesus ba annabi na ba annabi Isa da suka nuhi shi suka nuhi annabi Isa ko mai daraja ne ko baka so annabi Isa na da daraja ya yi waliyai duk waliyan duniya annabi Isa ya su duka duk a tara su riga annabi Isa ta yi su Allah ya samu dace amma yau in ka in wani kire wani shehi kace yayi shirka sai a yi cikin ka amma in wani kire Jesus sai a ce kahira Allah shi kuwa annabi ya kira fa ashe shirka ba ta da sauki da wanda ya kire mala'ika jama'a da wanda ya kire annabi da wanda ya kire ko wanda in dai ba Allah ka kira bala shirka kai da wanda ya kire dutsen can da wanda ya kire dutse da wanda ya kire icce da wanda ya kire kabari da wanda ya kire mala'ika jibrilu ko mala'ika mika'il ko annabi muhammad ko annabi isa wallahi duk matsayin su guda mushrikai ne shirka ba ta da sauki to sai Allah ya ce man zalladhi yashfa'u babu wannan babu wani ai la ahada babu wani yashfa'u indahu da zai ceto a gurin Allah illa bi iznihi sai da izininsa ina ga muna shahi na 102 na'am bayanun shehu dan fodi yace bayani ne li kibriyaihi ga girman Allah ga buwaya safi sha'anihi ga sha'aninsa na'am fi sha'anihi ga sha'aninsa wa annahu kuma cewa shi la ahada babu wani yusawi da zai daidai da shi au yudanihi ko ya kusance shi yastaqillu bi an yurfa ma yuriduhu da ya saitun kuɗi abinda Allah ya yi nuhi shafa'atan wato ta hanyar ceto fadalan ballantana an yi awi iruhu ina da su tilasta Allah ko ta hanyar ceto ba a sa a sa Allah abinda bai yi nuhi ba ballantana wai ka ce da ƙarhi da yaji shi Abdullahi ka faɗin wannan jama'a shi yasa babu inda dan foriyo taba cewa zai cece mutane babu babu inda dan foriyo taba cewa wai shi wali na na Allah kaza kaza wallahi babu dukkan ji to rubuta an ka an ka jingina mai in kana bada abin da shehu ya rubuta ya kwadi da kai ne to ka bide ya sunna abu kaza ce bid'a na kaza ya halatta kaza bai halatta ba shi bayanin shari'a ta wuri ba bayanin karama kai ne da falalati ba akwai wani littafi da aka jingina mai bai tabbata wa dan foriyo rubuta shi walan ma balagtu wannan littafi kai ka san dan foriyo bai rubuta shi ba babu isnadi ingantacce da ya tabbata shi dan fodiyo ya rubuta shi shi dan fodiyo ya ma littafi ya rubuta wato a game da waɗanda suka ce mai mahadi ne mun taɓa karantawa yayi rugurgu da wannan fahimta saboda su an mutane na ƙwarai wanda suka suka karanta da addini ba sun ka tallata kansu ba na ya alamu ma baina aidihim ya san abin da aggabansu ai alkhalqi halittu wa ma khalfahun da abin da abbayansu ai amrin duniya wal akhirati wato al'amarin duniya da lahira duk Allah ya sani wala yuhituna bi shay'in kuma su mutane ba su kewayewa da wani abu min ilmihi daga ilimin Allah ai ma'alumihi ai ilmumansa la ya'lamuna shay'an ba sanin wani abu min ma'alumatihi daga ilmin Allah illa bima sha'a sai da abin da ya so an yu'allimahum ya sanar da su minha bi ikhbari rusuli na labarin manzanni dalilin wannan dalili ne ala tafarrudihi bil ilmi ka kadaita sa da ilimi azzati na zati addal wanda ke nuni ala wahadaniyatihi ga kadaitaka sa shi Allah wasi a kursiyuhu samawati kursiyuhu satayil wata samai wal adri qasai to nan kamar da muka ambata bayan mun ji siffa al-uluhiyya da rububiyya to nan siffa Allah ce Allah na da kursiyu kursiyin ubangiji yaya take ba mu sani ba amma dai ya ce yana da kursiyu wata halitta ce da Allah yi wadda asalin alkursi ana nufin kujera amma za ka kwatanta da kujera ka taro ba ina laisa ka misli shay'un cewa fa Allah ya tahe sama da ƙasa ba ta yi daidai take da sama da ƙasa ba da haka baka ko iya gano ta shi ko dan adam iya abin da ya gani ya gani mai girman sama to sai Allah ce ma ta haihu sama da ƙasa faɗi
wasi a kursi wasu Eh, ta haihu sama da ƙasa ta yi wata sama Allah inda za a sa sama ciki bacewa za ta yi to kaga ashe tunaninka ta wuce kur- kursiyun Allah ta wuce tunaninka la ilaha illallah shi yasa za mu yi bayani a daidai nan game da siffofin Allah mutane sun ga kaso kashi daban-daban akwai mu'attila akwai mushabbaha akwai mumassila akwai masu kamanta siffar Allah da wata siffa wannan kuskure ne Allah ce laisa ka misli shi akwai masu korewa su ce ba haka abin yake ba ina ko ku ce a mu mu sani ba mu dai ba ina Allahu alam to su ma wannan ahlul tafwid kenan shi ma kuskure ne akwai masu tawili wanda shine aqida ash'ariyanci ke yi su ce ba kursiyu aka nuhi ba kujerar kudura a'a abinda aka nuhi mulki mulki ne ya lwace sama da ƙasa saboda ana ce mai mulki yana da kujera ko za a ce ai an mai kujera kaga tawili da to ahlus sunna ba su haka nan ahlus sunna za su kudur cewa Allah na da kursiyu amma yaya take ba su sani ba yaya take ba su sani ba misali Allah ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita sama al'arshi sai mashabbaha su ce a haka yake kamai sai su siffanta wannan kuskure ne masu tawili su ce a Allah ya rinjaye al'arshinsa ahalu suna su ce a ya daidaita sama al'arshi yadda ya ce haka ne yaya yake ba sani ba an tambaye ma malik kai fastawa sai ce al'istiwa'u ma'alumun istiwa'i dai a harshen larabci abu ne sananne daidaita aka ne da irtifa'u shay'i ala shay daukaka wani abu saman wani abu ya kace istawa ana nufin wani abu ya daukaka saman wani abu ba dole sai sama gare ba ya daukaka don haka Allah ya daukaka sama larishi ya ya yadda daidaita ya ya daukaka ba mu sani ba wal is- wal kaifa majhul was-su'alu anhu bid'a yace kuma tambaya ya ya yake din bid'a ne wal imanu bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne sai yasa aka hidda mutumin nan cikin masallaci wacce wanga dan bid'a na sai halaka mu zai kuma wallahi shi dan podio da yazo gaba bayani game da aya ga ko yace in mun bi dariqas salaf hanyar magabata sahabbai da tabi'ai fa na hamiluha ala ma jaa sai mu bi aya ga yadda take wa in ittabana tariqal khalaf in ko mun ka bi tabarkin khalaf waɗanda sun ka zo bayan sahabbai me aka yi da fahimta su yace fa na ta'awwalu sai mu yi tawili fa naqulu istawla sai mu ci yarin jaya tare da wanga fassara kun ka canza mu Allah abin da yace mai iziya sai da yace wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi Allahu akbar
don haka wai ba tsallakake Allah na baka ce yana ko ina abinda ahlus sunna sun kata haka Allah na sama al'arshinsa amma da ji ne da gani ne da kulawa ce tana ko ina yadda Allah ke ganin can sama inda yake to haka ya ganin nan mu dangar a cikin masallacin kwalfa haka ya ganin waɗanda a sakkwata haka ya ganin waɗanda an madina da kano da ko ina wannan ba mamaki bane dan adam ma ya saita abin da yana zaune wuri guda amma yana ganin ko ina don haka ba mamaki bane to kokarin wasu tsalkake Allah na ka ai mai makani wa an makanin yastaqiru fihi ko inda mai kurda ba wai ka a ce Allah na wuri kaza kira an takeice shi tan kaga sai su yi tawili ya Allah ce yana da wata sifa sai su ce ah to ai an ka ce Allah na da kaza to ai dan adam ma na da to sifofi nawa za ka kore ma Allah in ka ce haka nan sai su kai a ce kaza su ce bai da a ce kaza su ce bai da kaga duk sun kore shi kenan to shi yasa ka bi tafarkin magabata kuma duk wanda bai bi tafarkin ahlus sunna ba gihin aqida wallahi ya bani ran da ya mutu sai ya sami Allah ba yadda yake tunani ba haka a- ya tabbata a hadisi a ranar alkiyama hadisin muslim kitabul iman Allah zai ce kowa ya bi abin da- abin da ya bauta ma masu bautar rana su bi rana masu bautar wata su bi wata duk sun tabi mumine za su yi tsaye sai ubangiji ya zo musu da wata siffa yana zuwa sai su gane shi saboda tun duniya an ya faɗi siffofi ne sun yadda su ku waɗanda ba su yadda da siffofi ba sun ta kore ma Allah siffofinsa sai su tsaya ba su gane ubangijinsu ba to ku an gama gane ni yace saboda babu wata mai siffa irin ta kai Allah su za su ga Allah su wadanda ba za su ga Allah wani ba san shi ba tun duniya an ce yana da siffa ga zakunciya a kuma shi ya faɗa haka ya tabbata ba baka kai Allah sani ne ba kuma ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmi ba ku iya sanin komai game da sai abin da ya so ku sani Allah sa mu gane al-Hasan al'ashari wanda ya kirkiro aƙida ash'ariyanci wanda mafi yawa ɗariƙu suke a kanta ta tawilin sifofin Allah ya tuba ya ba aƙida tun yana da rai ya koma ta farkin ahalus sunna kuma ya rubuta al'ibana an usulid diyana ko domin ya yi bayanin aƙida ahalus sunna juwaini da zai mutu yana cikin ash'ariyanci masu tawilin sifofin Allah ya ce yana da na sani ya ce yanzu bai sayar da zai haɗu da Allah ba mu ko tuntuni tun muna da rai mun yadda da aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abinda Allah ya ambata game da kansa da siffarsa da zatinsa mun yadda kuma dole ka san wannan don in babu hikima Allah bai faɗi cikin Qur'ani da ba sai ya faɗa mana siffofinsa ba amma akwai hikimar da yasa ya ka faɗin haka saboda mu ƙara gano girma ne da buwaya ta amma bai waro an ka ce Allah na kaza ko yayi kaza ka ce a ba haka nan na ba kai za ka faɗa ma Allah yadda daidai ya ce yanzu ranar alkiyama Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo ya hisabi sai mu'tazila suka ce a ba zuwa zai yi ba in an ka ce zai zo to an kamanta shi da mutum da ka tashi daga nan shi ta hita movement an fahimta don haka mala'iku na zai ruwa da ƙudurate kaga tawili halu suna cewa Allah zai zo ya zai zo ba mu sani ba yadda ya zo yadda ya so ya zo haka zai zo yadda ya dace da zatinsa aisha sako dan fodo cikin hudu wasu da ake masallacin shego istiwa an yaliqu bihi ko bila kayfiyat ko ya hudu ba take da yake gasi karshe hudu wanda ga tura kila ba dai sai liman ya ban kofi guda insha Allah da wani wanda ina ina ina tana tana dadi kaji bai da wani yace ya daidai sai ba da siffanta ba haka ne ko ahlus sunna ba siffanta Allah yadda ya daidaita ba to to shi ne sai yake cewa to yanzu za mu ji bayanin da shi abdullahi ya kawo game da kursiyu ko ya ce taswirun la'azamatihi wannan surantawa ne ga girmansa ƙila a hata ilmuhu bihima wa min hulkarasatu wato ana nuhin allah ya kewaye komi da saninsa muni hal ilmuhu tasmiyatun lil ilmi bi makanihi wato an ambaci domin da cin tawilin da an kai can gaba zai kawo mana hadithin da ya tabbatar da wannan yace saboda yanka ce kursi ta ƙunshi ilimi yana ishara akan ilimin Allah wakila ma'anahu wasu sun ce kursiyuhu ay mulkuhu mulkinsa kaga tawili kenan ko tasmiyatul lishay'i bi makanihi wato ambata abu ne da bagirinsa kama a ce an yi mai kujera amma ba ana nufin kujera ta zama ba amma yanda wani mukami a gari to shi da suka tawili cewa to kursiyuhu wato mulkin Allah ya yalwace sama da ƙasa kaga an yi tawili an kauce masiffa al-kursiyu amma za mu je alladhi huwa kursiyul mulki wanda shine al-kursiyul mulki wato kursiyi ta mulki wakila wasu malamai sun ce gashi abdullahi shi bai tarjihi ba yana dai kawo fassarar da malamai na son kai yace al-kursiyu bi ainihi wato kursiyun da ainihin ta aka nuhi mustamilun alaihi ma li azamatihi li hadisi wato wadda ta kunshi girman Allah subhanahu wata'ala saboda hadisin da ya tabbata Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masamawatu sab'i samai bakwai ba su kasance ba fil kursiyu cikin kursiyu illa kada rahima sab'atin sai kamar ainihin dirhamai ne guda bakwai ulki ya fitur sin da an ka jefa su cikin faranti wani abu na dirhami wanga kamar ebbe a jefa su cikin katon faranti wani abu na to haka kursiyu take cikin samai eh haka samai bakwai suke cikin kursiyu to nan mulki aka nuni ko ko ainihi ainihi ainihi asalin kursiyu aka nuni duka wasu yana da yace malamai son kai amma biyu na farko to tawili na cewa wai ilimin Allah aka ne da kursiyu na biyu ma cewa mulkin Allah aka ne da kursiyu duk tawili na me ya hakikanin fassara ta kursiyu bi aini ya fassara da ahlus sunna sun ka dauka mahiya shi Abdullahi shi Usman ba su cika tarjihi ba in sun haka magana an ce saboda yanayin da sun ka samu kansu an fahimta amma kai kana fahimtar abin da a fahimta su bayya sukan kawo fahimtu kusan uku sai su kyale su na
kamar da ya cikin ihyawu sai ya gama sai ya kawo magana wa khairu kullu Ittiba'i.
ittiba'i Kwarai ku, rasul.
kwarai ku, duk haka.
sosai ya ihyawu sunna na yake cewa mi wa fadlul arshi ala al-kursi yace ita ko falal arshi akan kursi ita ko al-arshi ta yi kursi girma kadiba to kama yadda yazo a cikin wani hadisi kamar ka dauki ebbiyan na ka rute idon ka ka jefa cikin gona a cika take bi ebbiyan din nan kwadaga kadiba haka ne to haka kursiyu take eh haka sammai suke cikin kursiyu ita ma kursiyun da samman duk a jefa cikin al-arshi haka za su koma ka fadlil fallati alal halqati wato kamar ainihin wato hili na ai an jiwa cikin ma- a- a- abiyat wato yan karkwadaga a cikin wato daji wakila tamthilun majaridin la kursiyun fil haqiqati ko sun ce dai misaltawa ne kawai an kai ba ana nufin kursiyu wata haqiqa wala qa'idun ba wurin zama ba wal kursiyu fil asali saboda abinda aka ce ma kursiyu ga asalin larabci ismun suna ne lima yuqadu alaihi ga abinda aka zama sama ne wala yufdilu amma qa'adatil qa'idi wato ainihin bata wuce wurin zaman mai zama ba wa ka'annahu mansubun ila al-kursi wa huwa al-mulabbad wato kamar wurin zama ne wanda anka gyara anka kewaye siffa ne ta haka nan anka ce al-kursiyu to kaga yan ka dauke shi da wannan ma'ana to shine suke ƙoƙarin korewa ga Allah subhanahu wataala domin Allah baya buƙatar wani abu amma Allah bai faɗa mana ayi biye kai da wannan kursi ba ko duk da yazo a cikin hadisi yace mawdi'ul qadamai to bata yi gaba wala ya'uduhu ay la yathqiluhu ba shi gagara ta hibzuhu ma kiyaye su da kursiyun da al'arshin da sammai da kasai duk ba su bawa Allah wurin kiyayewa duk girman gara su Allah na kula da su shi na gani as-samawatu sammai nan guda bakwai wal ardi da qasai ma'khuzun min al-audi an ciro ya'uduhu daga al-audu wa huwa al-i'wijaju shine kasawa wal masdaru mudafun ila al-maf'uli an jingina masdari zuwa ga maf'ulun bihi la yu'iduhu hibbuhuma ainihin sune as-samawati din wa huwa al-aliyu shi Allah shine al-aliyu madaukaki fauka khalqihi yana saman bayansa bil qahri da rinjaya wa'ala amma la yaliku bihi min sifati ya daukaka daga duk abin da bai cancanci shi ba na siffofi wa anil andadi hakanan ya daukaka daga dukkanin kishiyoyi wal ashbahi da kamanceceniya al azimu ay al kabiru mai girma al mustahaqiru ilayhi kullu ma siwa duk abin da ba shi ba walakantacce na wa hadhihi al aya wa ga aya hiya ayatul kursi ita ce ayatul kursi a azamu ayatan fil qur'ani ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani warda ya tusgo cikin hadisi annaha cewa ita wagga aya ta'dilu sulasul qur'ani ta yi daidai da ɗaya bisa uku na qur'ani wa man qara'aha awwala lailatin duk wanda ya karanta ta farkon dare lam yaqrabahu shaytanu shaytan ba zai kusance shi ba wa nazala ta sauka fi man kana lahu auladun min al-amsari tahawwan wa aradu ikrahahum ala al-islam to sai aya ta gaba kenan ita ce yake cewa ta sauka tuna ga lokaci ya go lokaci ya tun azu am eh, la ikraha fi dini nan zamu tashi insha Allah gobe inda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada inda muka kure ko da halshe Allah shi ta shi zakatan masu ari
alaikum assalam wa rahmatullah